الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka da Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na Ali ibn Abi Talib a cikin wannan gari na Damagaram a yau Alhamis daren Juma'a 27 ga watan rajab hijirar shugaban wannan addinin shugaban wannan al'umma gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da takwas ga watan biyu na shekara ta 2000 da 24 lissahin haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam kamar yadda muka saba tafsirinmu na maku-maku yau ma Allah ya ba mu dama za mu tashi a inda muka kwana a sati da ya gabata mun kwana a kan aya ta 21 a cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu tashi a aya ta 22 فدن الله سبحانه وتعالى فهل أتيتم إن توليت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
الله سبحانه وتعالى bayan a aya ta baya ya gaya mana idan da mutane za su gaskanta abin da Allah ya faɗa walau sadaqullaha da kana khairan lahum gaskanta Allah shine alheri shine zaman mutane lafiya kuma shine hankali kaga wannan ya gwada maka ƙaryata Allah ko saba mishi ba alheri bane ba abinda zai jayo maka a rayuwarka sai koma baya to sai Allah ke cewa fa hala asaitu alarma ya karanta da watanni kasa na sin fa hala asitu kamar yadda a cikin sotul baqara maganar
قال هل أتيتم إن كتب عليكم عليكم الكتاب إن كتب عليكم قتاlu Allah tufadilu
lokacin da ake magana akan wannan bayan Allah ka tambaya a sa musu shugaba wanda za su yi yaƙi a ƙarƙashin shi sai mai shi wannan annabin na sai ce musu fa hal asaitum ana karantawa da da warshi fa hal asitum kenan kaga nan ma ita ce tsaro ba za ku saba ba yanzu idan kuka saba ma umarnin Allah kamar ana tambaye ku me kuke ganin zai biyo baya ga umarnin da Allah ya bada ku yi watsi da shi ku dauki na wani kuna ga shikenan sai a ci gaba da tafiya lafiya la zai yi in tawallaitum in kuka juya baya wasu malamai suka ce anil iman wasu suka ce anil jihad wasu suka ce anil amr umarnin da Allah ya bada ko dokokin da Allah ya bada ko shari'ar da Allah yake ga yadda za a yi kar ai kaza ai kaza yanzu idan kuka juya baya kuka sabawa Allah kuna ganin wannan abin zai jayo muku alkhairi a rayuwarku kamar yadda Allah yake walau sadaqullaha da sun gaskantar da Allah da abin ya zama musu alheri ashe ko sabawa Allah ba zai zama alheri ba zai zama mai sharri domin in kun yi haka kun juya baya kun koma kenan arna kun koma inda ba ku bin umarnin Allah kun koma masu saba ma Allah kun koma masu bin san zuciya ku to daga zaran mutum ya bar dokar Allah in dokar waye bi in umarnin waye bi in wani tsari ya bi sunan shi ya zamanto mai banna ya zamanto jahili kenan za ku yi ridda ku koma jahiliya ai taqudu ila ma kuntum fihi min al-jahiliyyati za ku koma akan da abinda kuke cikin su kafin manzon Allah ya zo na jahiliya jahiliyatu juhala irin wannan jahiliya ta jahilai ta da wadda ba shari'ar Allah mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi a ta haƙƙin maraya a ta haƙƙin mata a yi zinace-zinace a yi kashe-kashe a yi ƙwace a zubar da shi na ne da zarar mashara ne za a koma eh daman doka ce take tsaida ku sai kuka sabawa Allah me za ku koma ba kun koma jahilai kun koma wannan an tusudu fil ardi kuna banna a bayan ƙasa watu qati'u arhamakum kuna yanke zumuntau to sanda kuka yi haka kuka zamanto kuna dabbar da tasfiku dima'a tasfiku dima'a kuna dabbar da jinani wa taqta'u al arham kuna yanke zumunci ba magana dangantaka ba magana yan uwantaka siyasa ce in baka siyasa ta bana yanka in ba ka yi na ba na yinka inda nake cin abinci nan ne daidai ko Allah da manzo suka saba mishi zan saba musu me za ku koma ba sai ku koma arna yayin da haka ya samu ko mutane suka zama haka Allah ce ulaika allazina la'anakumullah irin masu wannan abin su ne ubangiji yake tsine musu albarka yake nisan su daga rahamar shi ya kai su gaki da azabar shi fa a san mahum kuma sai ya bebantar da su sai yadda duk abin da za a musu bayani idan suka yi bayanin gaskiya na alkhairi mai tsora mutum kan hanyar daidai wallahi ba ta shiga kunnen za su mata mummunan fahimta saboda Allah ya riga ya sun yi laifin da Allah zai jirkita su kamar yadda Allah yake faɗa a sautul a'raf yake nuna mana cewa duk sanda mutane suka zamanto mabannata Allah zai musu wani azaba da rishin ganewa kamar kaka yayin da duka suka gane dokar Allah da gangan suka barta don ta saba ma abin da suke so ta saba ma demokuraɗiyyarsu ta saba ma jari hujjarsu ta saba ma da za su ci abinci ta saba ma da za su yi kaza su yi kaza su ci duniyarsu sai suka ce to bari mu barta ai Allah gafurur rahim ne ko to Allah ba zai ma waɗannan mutanen masu ganganci game da katar akan su dawo kan gaskiya ba me za a yi shedan dai ta jan hankalinsu yau in ku ci gaba yau ku yi ba ko ni gobe kwa tuba gobe he ce sai gobe gobe sai gobe gobe kariya take waye wa zai ga bayan juma'a ko ya ga bayan ladi a ce ya ga ranar ladi ta kare ta gobe sai dai kai ka kare wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha idan da za ka gwada musu kowace irin aya ba ta iya iman da ita wa in yarau sabila rushidi la yattakhidhuhu sabila idan da za a nuna masa hanya ta shiriwa ba sa daukan ta a matsayin hanyar gaske wa in yarau sabila lagayi in aka dora su kan hanya bata aka ja su aka ce ku zo abin haka shi banna ce yattakhidhuhu sabila sai su rike wannan hanyar ta bata mai halakarwai sai su rike ta a hanyar neman abinci a hanyar bi shi yasa Allah ke ce sa'atu ayatul ladina takabbaru fil ardi bighayri al-haqq shine hulkun aya Allah na karkatar da su shi yasa Allah ke ce ma Yahuda suka sabawa Allah da gangan falan ma zagu a zagar lahu kullu idan yayin da suka karkace ma gaskiya sai Allah ya kare karkatar da zuciya suka gagari dawowa to wannan shine la'anahum la la'anta da Allah da yake ma mai saban Allah
malamai suka ce idan munafiki
Allah ya ba munafiki dama yana da ɗabi'u guda shidda sai ya yi su zahiri na farko idan munafiki Allah ya ba shi dama ta shugabanci ko dukiya ya zamanto ba ya da mai iya taka mai biri to sai ya bata ƙasa ya jayo zinace-zinace ya jayo faɗace-faɗace ya jayo gabar ƙabilanci ya jayo ƙabilanci ba zabar mai raka zagin bahaushe bahaushe raka zagin ɗan uwan shi saboda kai bugobiri ne wancan badauri ne wancan bukatini ne wancan kaza kaza ne ga ku hausawan can kun zagi wasu dan ba hausa bane kuma kun zo cikin hausa kuna zage mana kuma in ku zo cikin goburawan ko katsinawan ko daurawan kuma sai ku rika zagin gida na zagin gida shi yasa kuke ga da ku da ta dauke da kungiyoyi saboda sai an yi su za a halaka kungiyar goburawa mutanen tasawa ana katsina mutanen tasawa mazamna da magara kenan idan wani abu ya same sai a ce a matsayin tasawa ne kai ina ruwanka to me bambancin dan tasawa musulmi dan da magara musulmi kungiyar da magara masa ta maradi in ana wani kungiyar kashe ci ta yin iska ci Allah bai kafa ta bar ka zo gari sai kun yi ta kungiya za ku zama lafiya idan alaka ce kace a muna yi dan mi sabga ba yan garin da ka zo ba su sabga ba su aure in aihuwa ce ba su aihuwa in wani abu ne basu in mutuwa ce basu in rishin lafiya ce basu wannan dirar da ba hankalin mutane ne ku zaman to kida al kida yanki yanki a ji dadin raina muku hankali kungiyar kaza kungiyar kaza kungiyar kaza kungiyar kaza kungiyar kaza duk sanda dan wata kungiya wani abu ya same sai ka ji ai ba namu bane to dama haka ake to sai an samu wannan fasadin kuma sai an same su suna warware addinin Allah ba za su bari a yi bauta wa Allah ba sai sun taimaki kafirci akan me akan musulunci wani ka'ida ce inda munafiki ya samu dama to kafirai zai taimaka akan musulmi in kuma bai samu ba dama sai ya bar uku ne uku in ya zance ƙarya ce in ya alƙawari bai ya cika ba in aka ba shi amana ya ci amana to wannan bai da iko ke ne na karkashin ku zai rika muku wannan munafiki munafiki amma in ya samu dama to duka zai yi su zahira kaga anan sai Allah ke cewa sun sa Allah ya kurmantar da su ya bebantar da su wa a'ama absaruhum ya kuma makabtar da ganin su ba sa ganin gaskiya wa ma tubul ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun ba aya ko gargadi ba ta yin amfani ga mutumin bai da ibe da imani ma da yace wa hadha nahyun an lil fasadi fil ardi umuman wannan aya ta yi hani ne akan banna a doron kasa bata duniya gaba ɗayan wani abin da zai zama banna ne to ta hani akan shi malamai suka ce idan ka zo kana sayar da ƙwayoyin da za su sha su hauka ta ɗan adam to fasadi ne fil arz domin ka tambayi wanda ɗan shi ya zama ɗan ƙwaya yana iya zuwa nemo mishi abinci yana iya yin aiki a gidan yana iya taimaka ma gidan to da bai taimaka ma gidan ba ana buƙatar ya taimaka ko ba buƙatar ya taimaka da Allah wanda ya lalata maka ɗa ya ƙi maka abin da ya kamata ya yi maka tunda shi yana da ƙarfi yaran kai ka tsufa ya cuce ko bai cuce ka ba to bar ma ya zo kuma yana ɓanna a gidan yana sace kayan gidan ko ba a yi da Allah yan kwa ba haka suke ba da haka dukkanin mutanen da suke ne suke yada shaye-shaye a hukuncin shari'ar musulunci ma sai da kwaya kashe baki me sha shi ake kamawa a mai hukunci amma dila mai saida da mai kata ya saida gaɗe mashi wuya ake a raba shi da duniya kun gani amma ku tare 'yan iska mai sai da ƙwaya ku kai shi gidan kafo mai sha ku kai shi gidan kafo a ba shi abinci a ba shi matala ya huta ya yi mulmul ko ba ku waye ba wata gona da 'yan kafo za ka raka noma abin da za ta ci kuma mu saya abinci da kuɗinmu mu ba 'yan iskan da suka cuce mu da Allah gyara masa hali yake ko bata masa hali yake ƙara bata su ne shi ya sanya idan aka kama karfe da kwaya a saudiya hukuncin gari shifa sai wani ce to me zahi haka banna kai a bayan kasa innama jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu yas'una fil ardi fasadan an yuqatilu aw yusallabu aw yuqati'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al-ard zalika khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim sakamakon wanda suke yawo da fasadi tsakaninku da Allah mutumin da yake yawo da kokin da tiramol da wiwi gyara yake ko banna yake tsakaninku da Allah to me yawo da banna a bayan ƙasa hukuncin shi kisa da haka nan me shan giya bulala arba'in ake mishi amma dillalin giya hana shaki in ya raka fasakwalin tafiya kashe shi saboda giya ba ta ƙara maka lahiya kuma ba ta sa ka kai aiki kirki banna ce hakanan wanda zai je ya raka ko ya luwaɗi yana taimaka ma 'yan luwaɗi to hukunci shi kisa da shi da masu luwaɗi fasadi ne bil ardi ko ba fasadi bane da Allah kawo kwaya ka shi ka ziga matasa bayan turawa sun kashe mana kamfanoni sun kashe mana sana'o'in da muke yanzu duk yaranmu ba su da sun tashi a ƙasa ba ta da kamfani ko ɗaya ba ta da aikin yi ya mutu ko kayi da kwalba inda za ka je ka aiki me ke faruwa kuma wannan yaran sai a ziga su a ba su ƙwaya a ce su zama 'yan tawaye he a nuna musu gashi nan ku duba jihar agar babu hanya ko ƙwaya ɗaya ku duba iraniyan din da ake tona wanda yake gaya maka shi ya kamata kama zanga-zanga shi nawa ya ɗauka cikin iraniyan din nawa ya ba nijar ka ga ya ɓace kayan kai ziga maka ɗanka da Allah bai wannan fasadi ne ko ba fasadi ne mutumin da ya haɗa kai da waɗancan turawan a kwashe arzikinmu a bar mu cikin yunwa a bar mu babu ingantaccen ilimi ba mu da likita ba mu da hanyoyi yau idan aka ce ga mutum yana rishin lahiya a barbaji ko a gandu ko a kalgeri ko a baragini ko a dingas ko kwaya ambulance ɗin da za ta ɗauko shi ta kashi nan wallahi idan hanyar da za ta biyo hanyar sai ta jijjiga ka sama da ciwon naka ta kara maka shi kan akaka ne in mace ce ce wallahi ta kusa hannu saboda babu hanya da Allah shugabannin da suka haɗa kai da turan da za a kwashe dukiyoyin ya zama to ba mu da hanya shekara 60 da yin daɓe an kwashe arziki an gina ƙasashe an gina yankuna an yama wata ƙasa arziki amma mu babu hanya hanya tana nan a gargadarta gara a dama akwai fefe da take sharewa tana cikon inda ya rami tana share wannan gargada tana maida ta za a gada tiri ɗin mai to yanzu an kashe tefa an ce za a yi kwanta ba kwanta inda yake da kwanta kuma da wuya ka sami kilo 500 ba rami wanda suka haɗa kai da irin waɗannan suka ce sun zo taimakon mutane tsakaninku da Allah waɗannan mutanen azalmai ku ba da rauni to bayan sun saɓanna a bayan ƙasa sai kuma su kawo me malai to da hani ne ga kowace irin banna wa an qata'ir arham khususan kuma sai Allah ya sake ambata yanke zumunci ai shi ma fasadi ne ko sai ya ambace shi daban sabanin ai kaga in yace fasadi banna rishin zumunci ya shiga ciki ko bai shiga ba ciki to me yasa aka ware shi dan a nuna ma muhimmancin shi wa taqaddu arhamakum kuna yanke zumuntan zumunci wani abu ne wanda hadisai sun zo da yawa akan shi malaka ta bal qad amara wa qad amara Allah ta'ala bil islahi fil ardi tabbas Allah ya umarni da gyara gyaran duniya wasilatul arham ya umarni da wato sadar da zumunci me sadar da zumunci wa huwa al-ihsan ila al-aqaribi shine kyautatawa zuwa ga dangi da makusantanka makusanta ta jini ko makusanta ta gida ko da gida ga gida bil maqali cikin maganganu wal af'ali da ayyukan da zaka yi zaman to aikin da zai kyautata musu ne karka aikin da zai muna na ma makusantanka magana ka kasa zaman to magana da cuta sama makusantanka ce wa badal amwali da kuma yada dukiyar ka yadda zaka taimaki al'umma shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa makwabci a musulunci kala uku ne akwai makwabci mai haƙƙi uku akwai makwabci mai haƙƙi biyu akwai mai makwabci mai haƙƙi ɗaya makwabci mai haƙƙi uku ɗan uwanka ne na shi kuma musulmi ne kuma ga gidanka gana shi haƙƙin shi uku na ‘yan uwantaka na musulunci na kusanci makwabcin da yake da haƙƙi biyu ga gidanka gana shi musulmi ne amma ba ɗan uwanka bane ya da haƙƙin musulunci ya da haƙƙin kusanci makwabci ne haƙƙi ɗaya mutumin da ba ɗan uwanka bane kuma ba musulmi bane amma ga gidan shi ga naka haƙƙin shi na musulunci akwai shi na na kusanci na zama kuri ɗaya akwai shi makwabtakan nan ta shago ce a kasuwa makwabtaka ce ta aiki ya gama ku na gwamnati makwabtaka ce ta zama a gari guda ko a gida guda to yana da haƙi a kanka ko da kafiri domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya himu imani ya himu gaskiya ya himu komai ko ya zama da makwabcin da ba musulmi ba ba a cewa dan wannan da ba musulmin ba in ya cuce ka kai ma ka cuce shi in ya cuce ka kai ka cuce shi in shari'a an sha wurin wa'azi a baku labarin makwabcin manzan Allah da yake yin kashi da shi da ɗiyan shi da matan shi sai ya ɗauko ya zazzage a gidan manzan Allah manzan Allah kuma ya zo ya kwashe ya kai ya zubar manzan Allah bai ce ba dan me kake zubo mini kashi saboda kashiri ne duk wani abu na mugun abu na mugunta kamata ya yi shi ko to zubo kashi yayi kafirci ma bai zuba kashi sai manzo Allah ya kyale shi sai ya kwashi kawai nan manzo Allah da ya zo har ya zama aiki ne da ya fito daga masallaci aikin shi ne ya zo kwashi kashin wannan mutane da ya zo sai ga bak kashin yake to ina ga hega ba za su zubo shi aka wuni washe gari aka kwana shu washe gari da kwana na uku kai sai gewa ya tambaya ya ce yaya mutumin nan lahiya aka ce yace ban ganin shi ne aka ce ai bai lahiya kwana shu sai ya ce to aje a gaida shi aka je aka gaida shi ya ga manzan Allah ne babban makin shi ya zo wurin shi na gaban da ganin ka ne kwana biyu na tambaya aka ce baka ji daɗi ba shi kai ce sannu Allah baka lafiya an ba shi hakin shi na makwabtaka wannan mutumin ya ce kai mutumin nan ina cutar da shi amma shi kuma har ya tuna da ni to ya kai ba gane baka gani na yace wannan abin da kake zubarwa ne naga baka zubo ba na san ba lafiya ba da Allah makwabciya da haƙi kuma ya dai idan har za a ma manzan Allah haka ya kyale don girman makwabtaka yana da haƙi kuma da haƙi duk aikin da kai na saban Allah ladan wannan zini haƙi na ake rubuta musu amma aikin ladan fa muna da aya akan ɗaya ake ko kuma mu da aya malam من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها mun ji abin kirki to na banza fa ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون wanda ya zo da mummuna aiki ba a saka mishi sai gwargwadon ɗayan nan da yi to amma kun san a tsakankanin makwabci da makwabci akan linka azaba saban Allah in kai na in kama makwabcinka saban Allah da a ko ina saban Allah to in kai shi a makwabcinka ba ɗaya bake da wanda kai a wani gari manzo Allah tambayi sallallahu alaihi wasallam tambayi sahabban shi me za ku ce game da zina ma'ana na so ku yi bayani me matsayin zina a wurin ku suka ce mu abinda muka sani a zina abinda muka hukuncin zina a wurin mu haramun manzo Allah ce gaskiya ne zina haramun ce Allah ya haramta ta manzo Allah ya haramta ta kuma tana nan haramun haƙiya bata tashi yace me za ku ce game da sata suka ce sata haramun ce yace gaskiya ne sata haramun ce Allah da manzo sun haramta ta kuma har kiyama ta tashi sata haramun ce sai ce to bari in gaya muku da kayi zina ɗaya tak a gidan makwabcinka ko yashi ko matar shi gara ka yi zina a wani garin da ba gidan makwabcinka ba ne da mace goma kenan idan kai zina a gidan makwabcinka madadin zanihin zina to sai an linka shi sau goma dalilin makwabta kai haka in kama makwabcinka sata sai an linka zinihin sau goma sau goma kai sata babu inda ake linka zinihi sai a wajen mai makwabta makwabci abin wasa ne mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa jibrilu duk zuwan da zai yi mun yi magana akan sallah ko mun yi magana akan aure ko mun yi magana akan wani abu ba zai tafi ba ya bar ni sai ya tuna mini haƙƙin makwabcina kullum magana jibrilu saƙon da Allah yake aiko shi in hotuna da makwabtaka in hotuna da makwabtaka in hukula da makwabcina in hukula da makwabcina yawan bayanai akan makwabci ba a yi ba a yawaita shi kamar da ba a yawaita sallah ba kamar da aka yi magana akan makwabtaka haƙƙin makwabtaka sai yake heman da Allah ke kiya sai da na kai ina tsammahanin wata rana Allah zai yi wahayi ya ce makwabci in ya mutu makwabci ya gade shi ya ce sai dai Allah bai wannan wahayin ba amma duk abin da mai gado ake ba shi umarnin ya ma wanda zai gada ko abokin gada shi to an maka umarnin yin haka da makwabcinka illa kawai wajen raba duke shi ya mutu ne ba ka ku duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan da za ka zo ka yi miya da romo Allah ya hore maka kai mai arziki ne za a sayi ƙashin miya a dafa to ka ƙara ruwan miyan na roman ya isa ka aika ma makwabtanka kai da Allah makwabtakan nan wasa ce wai waɗannan kaɗan ne inda za a ci iyakan makwataka za a yi magana sai a shekara ba a ƙare ba manzo Allah uba da umarni kaza kaza kaza kaza dan dai an nuna maka kawai daraja gare ta wannan gare ta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa lamma wannan wannan lamma khalaqa Allah ta'ala yayin da Allah ya halitta halitta lamma khalaqa khalaqa sanda Allah ya halitta halitta da ya gama wajen halittar halitta sai mala'ikan da yake kula da al'amarin zumunci domin kowane abu da kake gani mala'ika ne ke wakiltawa ya kula da wannan tsarin ko? kenan shi ne zumunci sai ya miki yake ya Allah to menene matsayin amana ko aka ce amana ta miki malamai suka ce to kenan mala'ikan da yake wakilta ta ko kuma ka dauka ita din ce Allah ya ba ta izinin yin magana sai magana kamar yadda kita inna lirrahimi lalle haƙiƙa game da zumunci zumunta lisanan yawmal qiyamati tana da halshe ranar kiyamar za ta yi magana shi za ta yi magana ƙarƙashin al'arshi ta ce ya rab ya kuli ta ce ya rab ya ubangiji na an hayanke ni ya ubangiji na an zalunce ni ya ubangiji na an munana a gare ni fa yajibu harabba ubangijin ta sai ya amsa mata yace mata ala tarbaina shin ba za ki amince ba an atila man wasalaki in sadar da wanda ya sadar da ke wa qata'a man qata'aki in yanke albarkar wanda yanke ki in yanke mishi albarka ya zama to ba shi da albarka ba sa ba alheri duk abin da zai yi aikin banza ne musiba ta fada shi tace na yarda sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin musulmi yake cewa la yadkhulu lil jannata qati'u qati'u mi qati'ur rahim wanda dike yanke zumuntar shi baya shiga aljanna ba shi ba shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da yake so a bude mishi cikin yalwa a arzikin shi Allah ya ƙara bude mishi hanyoyi ya sadar da zumunci mutumin da yake so a yalwata mishi cikin kwanukan shi rayuwar shi ta yi albarka a ƙara mishi tsawon kwana to ya rinka zumunci idan har Allah yana ƙara ma masu zumunci tsawon kwana me kake tsammani waɗanda fa suka yanke zumunci ba gaisawa ba an ba mutunci ba zaman lafiya ba ƴan uwa ne ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa a dakatar da karɓar ibadodin da suka yi gaba ɗaya idan dai musulmi da musulmi suka wuce kwana uku suna gaba to sai Allah ce tunda ba su shirya ba duk wanda ya sallah ko ya azumi ko ya zakka ko ya aikin haji duk abin da ya na ibada a dakatar da shi ka a karba sai sun gyara idan suka gyara a karba in ba su gyara ba ba a karba in ka daina ka zama kafiri in kai kuma babu lada yana nuna maka matsayin ne eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim falyakrim duk mutumin da ya kasance ya yi imani da Allah da ranar kiyama ba ƙarya ba yake to dole ya girma makwabcin shi ba shawara ba ce ba ho shawara ba ce dole ne ka girma makwabcinka an ce maka makwabcin nan ko kafiri ne ka girmama shi in ka ga baka girmama shi ba to baka yi ba imani da Allah baka yi ba imani da manzon Allah kuma ka yi imani da ranar kiyama shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa arrahimu da yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai shi masu tausayi Allah yana jin tausayin su ku ji tausan ahalal ardi halittun da kuke tare da su a duniya yarhamakum man fis samai Allah da yake sama da ku zai ji tausayin ma'ana Allah ji tausayin ita zumunci ado ne da Allah ya tanada ga bayan Allah wanda ya sadar da zumunci Allah sadar da shi da biyan bukatun shi tun daga duniya har lahira wanda ya yanke zumunci Allah ya yanke mishi samun biyan bukatun shi tun daga duniya har lahira shi ya sanya Allah ke cewa فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم da haka zumunci ba wasa bane haƙƙin makwabtaka ba wasa bane kar ku yi wasa da shi kun ji a 'yan Nijar to akan wannan ne nake so in yi magana da makwabtan mu 'yan Najeriya da mu da su wayan ke zumunci a shari'a za ta ba da mu da su wa yanke zumunci
suka yanke a ba ku za ku bada masa eh ban da shi ai kala ai dai wani ko yanzu yau naji suna taro naji maganar ministan harkokin wajen Najeriya Alhaji Abubakar Awarin Yusuf mai tamatugga ya ce waɗannan da suka fita daga sai yawo 'yan uwanmu ne danginmu ne ya kamata su jawo a ci gaba da zaman tare ko sai ce kuma ku tuna ita wannan sai yawo daman ma'anarta an ce community haka ya fada da bakin shi ma'ana al'umma ce ake so a taimaka yanzu idan waɗannan mutane suka ce sun fita daga sai yawo ba su tuna al'umma dubbai na mali da suke kwadiwar haka yi al'umma dubbai na burkina da suke kwadiwar yanzu idan sun ce sun yi hutu daga ecos idan waɗannan 'yan kwadiwar suka koro mutanensu 'yan kwadiwar suka koro mutanen burkina bai ambaci ba nijar amma dai ayyuka sa sun da suke ko? mu ma mutanenmu dubbai a najeriya ai shi ne dai mahalli shahidu haida ko? kenan idan muka huta daga saidiyawo aka koro mutanenmu na Cote d'Ivoire aka koro mutanenmu na Burkina na mutanen Burkina na Cote d'Ivoire aka koro mutanen Mali na Cote d'Ivoire aka koro mutanen Mali na Niger aka koro na Nigeria aka koro mutanen Niger na Nigeria ko yace ai kaga abin bai yi ba dadi mu be mu ba su be musu ba sannan kuma in zabe kasuwanci kowa sai yayi kasuwanci da tsada ya faɗi gaskiya ko bai faɗa ba to alhaƙu ce turidu bihal batil gaskiya ce wadda da aka faɗa amma ƙarya ake ni ne ita bari in tan bari in tuna mishi in shi yaro ne je tambayi uban shi an kawa sai diyawo ne amin nafsan su wasan kansu da kunce da general gawan su suka kafa ta da su general musa turaware na mali da waye da wasu suka kafa ta sojoji da suka yi juyin mulki su suka kafa ta ba yan demokuraɗiyya suka kafa ta kenan alif ɗari tara da saba'in da biyar aka kawo sai diyawo to da saba'in da hudu akwai sai diyawo da uku da saba'in to ibari in tuna maka da alif ɗaitar da sittin da sittin da bakwai akwai sai diyau? akwai sai diyau? babu? to bari mu koma ma alif ɗaitar da sittin da biyu akwai sai diyau? masu arzikin kano irin sa alasan ɗan tata sun yi arzikinsu ne da kasuwancin gyada da aka yi a nijar nan magariya a dare wannan nijar magariya a dare mata mai tsatsun burin kwaya su ne suka tara arzikin kano yan kano suka zama manyan mutane kuma arzikin kano gidalar gyaɗar kano ita ce aka yi amfani ita wajen tono ma najeriya man fetur ta zama cikin masu arzikin man fetur na duniya akwai haɗin kan nijar sai da yawo ta haɗa wannan kasuwancin haɗanta ta yi kuɗi ko kuma a'a babu ita ashe muna tare tun kafin sai da yawo yanzu ka mana barazana cewa in ba sai dai mu rabu in kana so mu rabu dai kawai ka ci kana so mu rabu amma ba muna ba sai dai ba ta gama mu da kai da ku in kai yaro ne ka je ka tambaye manya ai ya kuma ga wanda ran shi sanda faransar da kuke daure ma gindi wanda ita take ziga ita tace ku rihe mun ma'iyakai ita ce ku yanke mana wuta ita ce ku ka mana hari mu a alifitar 67 ta zo wurinmu ta ce mu ba ibu ɗan biya fara wuri mu taimaka mu sojojinsu a sarki masa kaya su kai ma najeriya hari da ne yadda ta neme ku da kuɗi ku kama mata ta murkushe nijar ta nemi 'yan nijar da kuɗi su kama mata murkushe najeriya mu da yake iya ne mun san haƙƙin zumunci mu musulmi ne al'ummar mu ku ne musuluncin ku yake da alamun tuhuma sai an tambaya idan musuluncin yake mu ai a lokacin ba sai da yawon makakiya tambayi Yakubu gawan in ko ka tambayi mahaifinka ai shi lokacin yana da yare yana yana yana raye ba yaro bane in kai ba aike ka ba a lokacin da gwamnan jihar Arewa janar Hassan Usman Katsina ne gwamnan jihar Arewa sakataren gwamnatin jihar Arewa wanda hedkwa take Kaduna Aliyu Akili ne Ali Akili su aka dauko da Ali Akili da mai martaba sarkin daura alhaji muhammadu bashar su aka tura niyame suka samu jori suka ce mun zo ku taimaka mana ga yaƙi ya same mu kuma ibɗin yamurai sun shirya kamar ta dafa musu benin ta dafa musu kwaddigwar ta dafa musu gabon ta dafa musu nan ma ake sarke makamai a biyo ta jirgin ruwa da su a shigo ta yankin ne jadarta aka ameka musu faransa ke sarki makamai a gabon umar bango ke karba ya turo musu su kuma a kwadibuwar a abijan ake trenin din sojojinsu ake koya musu makamai a dawo da ku taimaka mana an gewaye mu ƙasa hudu da muke iyaka da ita ku kaɗai ne muka zo wurin ku duk ukun nan benin kamaru ta aji duk sun meka masu faransa kai ƙofa ɗaya ta rage mu ta nijar jirgin sama daga inugu in ya dauko ba ma ba mai babu jirgin sama ko kwaya ɗaya a arewacin Najeriya na yaki babu bindiga kakkaɓo jirgin sama ko kwaya ɗaya a arewacin Najeriya kuma an samu su makamai takunkumin makamai faransa ta ce ka a saya musu makamai idan jirgi ya dauko daga inugu sai ya zo karo zai yi bambarnama ya koma ba abin da za a iya tunkare shi suka zo nan ya mai da gudu suka ce a taimake mu jori ce to zan taimakai suka ce to ba za mu koma ba hannun mu haka nan jori ce aje a bude duk inda rumbun makaman ne ke banda na hannun soja da polis na hannun bindiga gaba ɗaya a loda a mota a kai musu su kare ku me sama tigga ba sai da yawo akai wannan da yadda kuka yi ku yanzu da kuka haɗa kai da bayar bai dan kudancin Najeriya dan bakin teku faransa tana ziga ku wannan faransa da take ziga ku ta ba ku dalolin ita ce ta zo ta ce mi haka muka tina mu muka yi hankali mu muka waye mu muka gane ku yan ina da kuɗi ku da kusan bazahin kanku ba yadda za a yi nijar ta rushe arewacin najeriya zama lafiya mai sama duk da bas ne yau akai wannan Tina da wannan faransan nan da kuke tare da ita yau wadda sinimi yake kai kawo ya ɗauke ta Allah wadda take sa ka kai bayanai ka zagi ‘yan uwanka saboda ai kai yaro ne baka san yadda ma ake neman kuɗi ba tun da yake taɓa neman abinci da kai shi. Niger ke ta tsaya ma Najeriya da sababin Niger ke zama sababi Allah ya kare Najeriya ta kai inda take habbaban ka yayi aiki tana Najeriya mai arziki ya samu kuɗi har ka samu kuɗin makaranta da Niger ta go ta janye muku ta yi yadda kuka yi ta karɓi kuɗi da yanzu kai a gudun hira za a yi ka wallahi dai kai bara biya tunubu ka biya tunubu in yau kai ne minista harkokin wajen Najeriya ai gaba ba kai bane kafin kai nawa aka yi biya tunubu na ji dan barki kumanda ya yi bayani mai daɗi ya ce toho wannan gwamnati wata asuwa duk an cuce su a sha dan barki kumanda a sha an yi ban gwamnatin demokuraɗiyya kai ne kace duk adalcin soja zaluncin demokuraɗiyya yi kuma ya zaka ce zaluncin demokuraɗiyya wani abu ne kuma ai yaka hakura ya ce daman yan arewa ne suka zaɓi janar olusegun obasanjo yan kudu ba su zaɓe shi ba da ya ci mulki sai da ya karya arewacin najeriya kaf kuma wannan gaskiya ne kowa ya san banki ɗin duk bankunan najeriya arewacin najeriya ba su da banki ko kwada zamanin obasanjo kuma aka kasara su kowa san banka of the north wanda headquarter take kano mai hawa goma sha biyar sai da aka maida shi gidan haya aka maida shi ba banki ba karya kudin duk bankin yanzu yake najeriya babu da yan arewa ko kwaya da zamanin obasanjo aka yi haka kuma yan arewa ne suka zaɓe shi ba yan kudu ba yanzu yau wannan bola tunubu mun ɗauka wancan dan yana kirsa ne kafiri yau bola tunubu ya zo da sunan musulunci da aka zaɓe shi ƙuri'a miliyan takwas da dubu ɗari bakwai da wasu abu ne ya samu wanda ya ci mulkin nan da ita shi tunubun ƙuri'a miliyan takwas da dubu ɗari bakwai ne da wasu ɗoriya a kai ƙuri'a miliyan biyar da dubu ɗari hudu daga arewacin najeriya ne miliyan uku ne kada ya samu daga kudancin najeriya dukkanta ko jihar shi lagos bai ci ba yau da kuka zaɓe shi sai ya maimaita irin abin da obasanje muku in obasanje ya yi don yana kadiri to ashe wannan al'adar yarbawa ce haka shi dan balki kuma da ba inji ne ba ya ce shi daman saboda kashin shatima ya zaɓa ya yi shekaru kusan sha nawa a cikin yarbawa ya san baɗan arziki yanzu daga baya ke nan sarka da balawa yanzu ya ɗauke department na santar da banka ɗin najeriya sha ɗaya sama da mutum dubu da wani abu ya mai da headquarter lagos ya ce duk wani sashe na kasuwanci ai nan ba a kasuwanci jama'a wurin da yake da wajen mutum miliyan ɗari da arba'in ba su kasuwanci sai mutumin da wurin da yake da mutum miliyan miliyan ishirin da Allah ne ba kasar mutane ba ne to abin da nake so da in gaya ma ɗan barci kumanda to dan barci komanda idan an kashe arewacin Najeriya aka gyara kudancin Najeriya kace babu bayarbe ko kwaya ɗaya da ya yi in ya samu kuɗi zai yi gini a Abuja sai zai ta yi Lagos ko Ibadan yayi Lagos da Ibadan ba Najeriya ba ce Najeriya kuma Najeriya ba dan an kashe Kano an kashe Katsina an kashe Bauchi an kashe Sokoto an kashe wannan Yola an kashe Dutse an kashe Maiduguri an kashe jalingo an kashe birnin kebbi an kashe gusau an kashe kaduna an kashe makodi an kashe lahiya an kashe an kashe amma an raya ibadan an raya Legas, an raya shagamu an raya an raya an raya ko ba cikin najeriya bane ba hin koma can batun da kasar ku ce ne one nation one district ku ci abinci a can amma kana ga ya kamata ku nemi haƙƙin ku ƙasa ɗaya kuke ba ku yarda ba a tauye ku amma kun yarda mu 'yan Nijar Faransa ban mu iyaka ɗaya ba yaran mu ba ɗaya ba addinin ba ɗaya wato yankin da muke ciki ma a duniya ba ɗaya bane kun amince mu sallama kanmu mu miƙa ma Faransa dukiyar mu mu ta kashe mu amma ba ku amince ba makwabtanku musulmi su ama bola tunubu dan sun kashe ku ai ku haƙura shekaran yau kake cewa tun da dai yan Nijar sun ƙi mulkin demokuraɗiyya kuma kwasan demokuraɗiyya karnukan farauta turawa ne duk ɗan demokuraɗiyya turawa ke ginawa bai gina 'yan uwan shi to tun da mun ƙi mulkin demokuraɗiyya a rihe ƙasa a kulle ƙasa a ɗaura ƙasa yunwa da talauci da rishin magani har su ishe su talakawa su yi bore da kansu zo ce waɗannan sojojin ku ko ku zo ku haɗa su sai mu mu zo mu haɗa su da sojojinmu da na faransa da na ila mu kakkashe su mu yaɗa demokuraɗiyya ba haka bai faɗi kuma shi ma wancan mai sama tun gaba haka bai faɗi za mu ɗaure ƙasar ba za a daga takunkumin ba sai da kansu sun yi wuya sun yi bore ministan harkokin wajen najeriya ai na gaya maka kan amu bore sai an muku shekaran jiya da litinin a garinku kai a kano kake to kano suka yi zanga-zanga suka ce yunwa ta ishe su ana demokuraɗiyya bakku da takunkumi eh na allah ga demokuraɗiyya in demokuraɗiyya arziki ce ni ya kayi mai sama sun ga maganin yunwa da ake a jihar Kano su kanawan suka ce yunwa ta ishe su wannan musiba ta ishe su yunwa yunwa suka hoto titi jihar Neja idan ko Kano da Neja suka yi zanga-zanga to kusan mutane Nijar suka zanga-zanga domin akalla bar Kano a mutum miliyan goma sha biyar bar Neja a mutum miliyan shida mutum miliyan ishirin da ɗaya in Nijar ta mutum miliyan ishirin da bakwai saura mi ɗan kaɗan ya rage yawan adadin Nijar sun muku zanga-zanga kuma bayan kuma suka ce yunwa ce ta ishe ku yanzu ba ga shi nan kaga ana wannan wai ku kai kuna cewa a'a wai jam'iyyun adawa ne suka ziga su a da Allah kuna da hankali fa ku yan yabi za ku ce PDP ta ziga mutane pdp da kace kun mata zindir kun mata zigidir kun mata sintir kun mata wanwar ba kace kuma kuma pdp zigidir kun mata wanwar kun mata sintir kun mata timbir kuka ce in ka san kai sata ka gudu kuma ce barayi ne yau he gashi ku kuka yi sata ku za ku gudu yau ana cewa ku gudu ku ba ma ana cewa talaka da suke cewa yunwa ta ishe ku yanzu ba talaka ba aiki da yake nema a'a ba kudi da yake nema ba riga da yake nema abin da zai ci masara ce ta kai naira dubu sittin dubu sittin duk mutumin da yake da albashin dubu hamsin a wata to bai iya sayan bahun masara da kudin da sai ya nemo rantsan dubu goma to in ya sayo ta ina kudin nika ina kudin gishiri ina kudin daudawa kiri alaihi ma ruwan miya da ruwa baki da gishiri shi ma bayyana kudin su talakawan ku ku da kuka ce kun sa ba ni jasa kun kumi sai yunwa ta kashe mu mu yanzu ga mu ban mu da yunwa ga mu hankalin mu kwance muna cin shinkafa ran ce da Allah shinkafa ma hadda nama kuma ba mu ga lokacin da kaji suka yi arha yanzu kawai kaji da ɗarinka da hamsin he ka bada a yanka masa hankalin ka ina maganar za ku sa mana takunkumi mu matsu da mu da kowa ya matsu wai me ya sanya ba kwa fahimta Allah yana muku bayani kun ga da ganewa kulun duru ma za fi samawati wal ard قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات.
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ku yi dubi mana ababen da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai ku gane gaskiya ku gane banna ku gane ƙarya a raba mu ƙarya da gaskiya duk da ma wa masu gudun ayatu wani zuru gargaɗi da ayoyi da za su ganewa masu shan hankalin mutane me- mara imani ba sa mushi amfani da kuna ganewa magani fa abinda duk duniya ba a taɓa bai kuka saka takunkumin zawon magani daidai lokacin da ake ciki na watan yuli na bakwai tsakiyar malka-malka ta ruwa wanda a watan oktoba wannan ogar da watan satumba mai zuwa a nan ne ake male- zazzabin malaria wanda yara da mata dubbai suke mutuwa sai kuka rihe magani shi kuma allah ya rike malaria bana ba a yi ta ba kun rike maganinsa bai zo ba nijar allah ya rike malaria to wallahi ba a yi malaria bana a nijar wannan bai zame muku aya ba wannan bai zame muku aya ba ya kai dan Kano ya kai ministan harkokin wajen Najeriya je ka su zuga ka dan Allah abinda nake so da ku da ku da mutanen Cote d'Ivoire in kun isa in dai hakku iya ne na hada in haukan ku ya kai hauka ku zuga tilmi ku ce ku rubi yan yan Najeriya yan Niger idan tilimi ya kori 'yan nijar ba shi bane ya fara ko da wannan kuturu bakon miki ne kuturu bakon kurji ne lokacin da najeriya madara tik milik take sile da sifi ba ga take wajen 300 kuma ba ba 300 shanta lokacin take sile da sifi kama an bar ta kyauta lokacin nan ne shagari yake 'yan nijar su bar kafai shekara goma da bayan ta yatsu yaƙi da muka yi na biyafara shagari ɗan sakkwato garin shagari nan aka aihe shi tirakin sakkwata ne a masarautar ta sakkwato ya samu wannan ali baba shine ministan cikin gida na lantariyar na najeriya ɗan adamawa ne suka haɗu suka ce su kori 'yan nijar sun kawo musu talauci amma 'yan labana ƙwarori da suka ka kwaya da silima da bindigogi da kidnapper da waye su su cuce su ba aka kori ɗan Nijar. yau dan yanzu ka kori ɗan Nijar sai daman ɗan Nijar ɗin da suke zuwa Najeriya ba wanda arziki ya kashe Najeriya wannan jarabar da Faransa take mu muka kore ta shi ya kai su Najeriya shi ya kai su Cote d'Ivoire din shi ya kai su kamaru shi ya kai su ina duk inda kake ga ɗan nijar ba daɗi ba ne ya kai shi wuyar da faransa ce ta sashi talaucin da faransa ta kaka ba mushi ne ya sa ya gudu ya bar kasar shi yau mun kore ta ba sai kun koro su ba ku ba da shekara daya jeli barkan 2025 za a ga sun baro farai yau da suwa suka je najeriya wanda za ka koro mai gadi ne ka koro da shushana da mai shayi a elbuta sewa eh sai mai dako sewa sai mai garuwa daga nan sewa sai mai tuka mota direba da zai tuka da hajiya kai shi ko tuka hajiya daga nan sewa sai mai gadi daga nan sewa sai mai wanke ma alhaji yi gunan shi daga nan sewa sai kuku mai dafa abinci ba wanda yake daukan albashin dubu ɗari biyu a cikinsu albashin nasu bai isa ba su ci ba da bare su ciyar da iyalansu idan kun koro su zai mai arzikin shine mai yin biredi wannan biredi ba bulanjeri ba ce ba biredi ne wannan da ake kaso da yake dukan kaso da yake kwabawa a samu kahuna ta nika a saida arziki ne karamar sana'a ba su wani yanzu jirgin suke ta koro su wanda suke kwaddi wadin ku ce ma alasan wasara ya koro su ba mu cikin sai da tunda sai jawo ta gama mata ku tun wancan zaman da aka yi ku baka sani baka tambayi ubanka kun sai jawo an zamna ko ba a zamna ba mutanen ku sun yi arziki a nan namu sun je can ko ba su je ba tun da yanzu kun dauka sai jawo ce kade magaman mu to buban mu cikin ta koro su amma sai dai abin da zamu gaya masa mu mun bude rigar duk dan afirka yana da hakkin ya zama ko da sai ba he dan kamaru a sai da yawaki na chadi a sai da yawaki suna da zama najeriya ko su zuwa najeriya yaro kakkare na ban hankali mana dan kawai an dauke ka an nada ka wani dan mukami abin da ya sanya kai aihuwar gari ce tun da kake baka taba nema ma kanka naira ɗari da za ka yi riga ba ka san duk wanda aka aihe shi an gyara mishi gabai uban shi yayi wani aiki na gwamnati an dauki kudin al'umma na ƙasa an gina shi ya tashi ya aiki dan shi dan dauka yake kowa da saba kuni da ka taba nema ma kanka riga da ka san mece ce Niger amma yanzu ku zuga tunubu in ya kare da ku ai ministan harkokin wajen ai akwai yarbawa su za su yi shi nan gaba ba kai ba ka kai yanzu dai ya kare ya sallame ku ka kalli duk wata ministry mai tsoka ku aka ba ministrin ilimi ba ku ba aka ba saboda ba ku da ilimi kuma ba a yin shi an hana da kwara a ƙasa ku ana kashe masu wannan an kai muku ministan ilimi ministan wannan kasuwanci ba ku ba ministan eh a ministan jiragen sama duk inda za a samu alheri na ci gaba na lahiya na kuɗi na na na ku ya aka ba ku na tsaro don ku je kashe kanku aka ba ku ministan tsaro alhaji dan kasuwa dan kasuwa san tsaro shi ɗayan na gusau shi ma a garin nashi tsaron yake shi hobi in gaba shi bindiga bai ba harbawa aka mai ministan tsaro nan na gashi ya sa kayan soja kaman saman yawan na cikin tiyatar yau dan an baka ministan tsaro ba bindiga harbawa bai da kama ku cikin kai ne kake tsaron to duk masu tsaron kumandodin tsaron ai ba naka bane bare na bakan kaje bane kai da aka baka ministan harkokin waje dan kai ta wannan dimuwan ne yanzu baka shi kana yi kana wani kama kana kana wani kama kana da abin da kuke gurin ya samu ne mun san ba yan Najeriya bane iya ku ne gwamnatin Najeriya ce kadai wannan executive member members din daga kan shugaban kasa zuwa ga ministocinku banda banda wannan sanatoci banda ref banda gwamnoni banda kwamishinoninsu banda 'yan kasuwarku banda 'yan hulaku, banda lauyoyinku banda ƙungiyar da ta'are banda malamai banda sadaki wannan duk suna tare da al'ummar niger ku dai da tunubi ya ɗauko ya ba makali ku kaɗai da kuke mun san ku tsararru ne don allah ka ziga shi duk abin da zai yi kuma da kuke cewa kun rihe sararin samaniya to hei kan dan Nijar ɗaya hau jirgin sama ya tafi wani wuri sai dan Najeriya dubu ishirin ya hau ba ka bani kuma sannan wurin zuwan naku gaba ɗaya wurin ibadar taku duka turai ke turai ina take daga Najeriya turai ina kake arewacin duk wani jirgin da zai tashi daga Najeriya ya tinkari Faransa ya tinkari Ingila ya tinkari Jamus inda kuke bauta ma to sai ya ketare kan Niger wannan mun san ba wani abu ne yasa tunubi ya haka da ku dan a kashe irin su dahir bangalatin da Niger tana ba su daukan alhazai kaga aka gurguntar da shi shikenan dan abin da shi ma mai arzikin an gurguntar da shi ku da kuke gabar-gabar tudu ku karewa sai kun gama nukan kun kagayen muna nan za ku zo ku ce rigar da Allah mun zo wurin ku gaya mana yadda ake kin demokuraɗiyya. To bari in gaya muku ‘yan demokuraɗiyya. Mun bar demokuraɗiyya har abadan lahi ba muka mai. Kuma wanda yake son demokuraɗiyya ba ma son shi. Kuma ina sanar da ku na rantse da Allah demokuraɗiyya kafirci demokuraɗiyya zalimci demokuraɗiyya bautar wani gunki ce ba Allah ba ba mulki bane wanda aka yi dan a taimaki al'umma ina so ka gaya mini ƙasa ɗaya tak a afirka da take demokuraɗiyya al'umma take zama da lafiya mun sha yin wannan bayan mun sha yin wannan bayan muka tambaye ku Najeriya ba ku da lafiya demokuraɗiyya kuke kun bai musibar ba ta shigo ba sai da demokuraɗiyya ta shigo kafin musibar kafin demokuraɗiyya ta shigo babu wannan kashe kashe haka ne mun gaya muku duk abin da aka yi amali na kashe kashe karkashin demokuraɗiyya ya fara na birki na karkashin demokuraɗiyya fara to yanzu ga makil wannan makil sal bakisal ya ce zai yi tadarce ya daga zaɓe tadarce ce ce so yake ganin yanzu ana wannan rigima ta ecos kaka zai irin yadda alasan watare ya manda ta uku wannan ya nuna mana ku yan demokuraɗiyya ku yan ecos ƙariya ce ku san da alasan watare ya zo ya nemi manda ta uku me yasa ba ku taka mashi birki ba irin yadda sanje kuka ta maka ma sanja to da Allah ya taimake mu yanzu mun gano Allah ya gwada mana gwamnatin Najeriya ita ce maketaciya mai hasadar kasar Nijar. Mambobin gwamnatin Najeriya kuna hasadar Nijar ne, kuna bakin cikin Nijar ne ta yi arziki, kuna bakin cikin Nijar ta samu wadata ne. Da arzikin da muke da shi kuna bakin ciki mu more ne ko kuke wani more shi. Dalili kwa Allah ya mana ishara shi Allah yana da hikima. Sanda tanja a 2008 2009 har zuwa 2010 da aka yi biyun mulki na sanja sanda ake wannan abin kamun libya na mulkin sai diyawo yana hannun najeriya yar azuwa su ne suka sama nijar takunkumi kuma su suka zo suka turo jiran abdulsalamu abubakar ya shirya juyin mulkin nijar dan kan mu kubuce mu yi arziki mu ci arzikin mu saka shirya juyin mulki aka maida mu bauta faransa har aka kawo mana wannan kashe duk ɗan Nijar ya fahimci cewa canja alheri ne da Allah ko ba fahimta ba wanda ya yi sanadiyar kauta muku da canja sharri ya ko taimakon ku yi to na gwamnatin Najeriya ce wannan mugunta ce saboda ni tana son kullum ta gama a kasance sannan gwamnatin Najeriya a wannan zamanin sai da mulki ya koma na sai yawo ya koma Najeriya karkashin bola sun kaga wuta bata cikin tsarin da ake ai kwadibuwar sun saba da mali kuma daga kwadibuwar ake ba mali wuta kwadibuwar ta bayan ce mata bautawa amma ku da bola tinubu kuka ziga shi har abin da ba a yi a kai ai mu kun kama hari kar ku ce mu yaki da mu da ku ai ya kare he an yi duk mutumin da kari he shi kace so kake yunwa ta kashe shi da ka halbe shi da bindiga da ka kashe shi da yunwa duk ba ne bane wannan idan da a lokacin kuna da ikon lumfashi mu ba mu lumfasa ba to Allah ya raya mu ga mu lahiyan mu lau sama da yadda kuke kuma wallahi ko ku ji dadi ko ku yi bakin ciki duk bakin cikin ku sai dai yayi kayan Niger yau yana hannun Niger yau kaman yadda abubakar ladan zare ce ba wani bare yau mai mulki mu ko kankan ba a tsakankaninmu ko ma can da biyar banka ba mai mama kankan ba ya ɗauki iraniyon ya je ya gyara ƙasa shi in bakin ciki zai kashe ka tugga ka tafi ka mutu baransa ba za ta ji ba iraniyon tugga baransa mun hana ta sadar iraniyon ɗinmu mun hana amerika ta cuce mu mun hana kowace shege ƙasa ta zalim ta sace mu zinare sai an gan mu da zinaren mu sai an gan mu da dukiyar mu da san me so da kin me ki yanzu ya rage gare ku amma mun san talakawa ko yau jama'a dan Najeriya maka sallama ba shi wurin zama ba shi wurin kwana dan uwanka ne gale su Allahn da ya wulakanta su ya taimake mu Allahn zai ci gaba da wulakanta ku amma idan kuka wulakanta ƴan uwanku kun yanke zumunci sai Allah wulakanta ku kar ku zagi dan Najeriya bai sani ba ba abin da shari shi kar ku kori talakan Najeriya wanda ya zo neman sana'a ku bashi wanda ya zo neman wurin zama ku bashi ku kyale yarbawansu ku kyale ibansu ku kyale hausawansu kowa ku kyale shi ku su koro namun mu gama da nasu da namu dun mulki subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk